أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسر لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله منا godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake nuna mana wannan lokaci ya haɗa mu a wannan babban masallacin jum'a na garin Binjaɗe inda za mu ci gaba tafsirin littafin Allah mai girma yau muna bakwai ga watan Ramadana hijira 1447 wanda ya daidai da 25 ga watan biyu miladiya 2026 muna ɗaya takwas
takwas ga Ramadan ba?
a shi yau na rabakon? Allahu Akbar. Eh? Yau takwas ga Ramadana, don na ɗauka yau talata. Mm. Takwas ga watan Ramadana, hijira ta 1447, wanda shi ne 25 ga watan biyu miladiya 2026. Muna da cikin suratul tauba. Doka insha Allah za mu tashi kan aya ta 41. fatar Allah madaukin sarki in firo khifafa wa siqala
bismillahir rahmanir rahim انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا باموالكم وانفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون Allah madaukin sarki ce in firo ku zabura zuwa yaƙi ifafan kuna masu sassabci wasu ƙarin da kuma kuna da nauyi wa jahidu bi amwalikum wa anfusikum ku yi jihadi da dukiyoyinku da rayukanku fi sabilillahi a cikin hanyar Allah ma'ana wajen daga addinin Allah zalikum khairul lakum wannan yin jihadi shine mafi alkhairi gare ku in kuntum tu'minun in kuntum ta'lamuna in kun kasance kuna sani wannan shine alkhairi to ku aikata Allah madaukin sarki yayi umarni da cewa mutane su zabura tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a shekarar da aka yakin tabuka domin su yaƙi maƙiyan Allah Rumawa kafirai da kuma ma'abuta littafi kuma a wannan lokacin ya wajata muminai cewa dole ne sai an fita ma'ahu tare da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ala kulli halin bisa kone hali fil manshad wal makrahi mutum yana cikin nishadi ko yana cikin damuwa da rashin nishadi wal usr da talauci wal yusur da sauki mana da duk halin da mutum yake ciki to ya zama wajibi a wannan yaƙi na tabukan fita shine Allah ce in firu hifafan wasu ƙala Ali ibn Zaid ya karbo daga Anas daga Abu Talha yace abin da ake nufi da hifafan din nan shine hifafan wasu ƙalan kuna dottijawa ko kuna matasa shine kuhulan wa shubbana kowa da ya fita wato a wannan yakin Allah bai wa kowa uzuri ba shi yasa shi abi talha ya fita wannan yakin zuwa ƙasar sham ya yaƙi sai da aka kashe shi a wata riwaya wadda shi abu talha ya karanta wannan sura da ya karanta kawo wannan aya yana ce in firu hifafin wasu ƙalin ku zabura zuwa yaƙi kuna masu sassauci da kuna masu nauyi wa jahidu bi amwalikum wa anfusikum ku yi jihadi da dukiyoyinku da rayukan ku fi sabilillah saboda Allah shi abu talha ya ce ana ara rabbuna yastamfiruna shuyuhan wa shimfana ina ganin ubangijinmu yana zaburar da mu na cewa mu tafi yaƙi alhali muna tsoffi ko muna matasa to shi abu talha lokacin ya tsoha sai ce jahizuni ya baniya ya ku ‘ya'yana ku shirya min guzuri na na tafiya wannan yakin ‘ya'yan suka ce ya rahamukallah Allah ya ji kanka ‘yan ga zauta ma rasulullah hatta mata ka yi ta yaƙi tare da manzo Allah har manzo Allah ya rasu wa ma abi bakarin ka yi yaƙi tare da abubakar har ya mutu shi ma wa ma a umar ka yi yaƙi tare da umar shi ma har ya mutu to yanzu ka a wanga yaƙe kwana haru na gazo an ka ka bari mu ‘ya'yanka za mu je mu yaƙe madadinka ko a ba abu talha ko ya ƙidu da tsohon nashi ya hau teku da za ana yaƙin ƙasar sham fa mata kuma ya mutu can walam ya jidu lahu jazirata ya dafa nuna hufiya ba su samu wani tsibiri wanda za a turuɗe shi a cikin wannan tsibirin saboda ana cikin ruwa illa ba ta tsata yamin sai da aka kwana tara ana tafiya cikin ruwa kayan akan inda tsibiri inda ake samu a yi masa kamari walam ya tagayyar kuma duk kwanan ga ainihin tara bai canza ba yana na hakar wanda yake sai suka turbuɗe shi a wannan tsibirin kwana tara to kaga shi yasa shi yana ganin in firo hifafa wasu kalan ana nufin da tsofaffi da matasa kowa ya ji kuma haka aka riwato daga ibnu abbas da ikrama da abi salih da alhassan albasari da shabrul ma'atiya duka wannan malaman tafsiri ne wa makatil ibn hayyan da sha'abi da zaid ibn aslam dukkan sun ce in firu hifafan wasu kalan yana nufin kuhulan wa shubbana ku tafi kuna tsofaffi ko kuna matasa shi kuma imamu Sh- eh, imamu jahid ya ce in firu hifafan wasu kalan ai shubbanan wa shuyuhan kuna matasa ko kuna tsofaffi wa aganiya a wa masakina kuna talak- kuna mawadata ko kuna talakawa wato shi a wannan yakin ba ɗauke ba kowa ba a wa qala la tabnu utayba shi kuma haka kan utayba ce mashagil wa gairu mashagilin ifafan wasu kalan sadda kuna cikin wani abu wanda ke shagaltar da ku da sadda kuna dama ba wani abu wanda ke shagaltar da ku duk dai ku tafi an sake retowa daga ibnu abbas yana cewa in firu hifafin wasu ƙarin ai in firu nishaɗin wa gairi nishaɗin ku tafi a lokacin da kuna cikin karsashi da sadda ba ku da karkasashi ma'ana da sadda kuna da nishaɗi da sadda ba ku nishaɗi imamu qatada wata fassara wadda ya amso daga ibnu abi najihin daga mujahid yace in firu hifafin wasu ƙarin ai fa inna fina saqilu a lokacin cikin akwai mai nauyi wazal haja akwai wanda an da bukata wa bai'a akwai wanda ke da wasu kayayyakin da bai iya bari wa shugul akwai wanda ke da abun da shagaltar da shi wal mutayassir bihi amru akwai kuma wanda al'amarin sa yake da sauki shi bai da wata damuwa to sai Allah madaukin sarki ya saukar da wannan aya fa ba an yi azrahun duna an yanfiru Allah ya ke karɓi uzurin kowa wace dai sai an tafi ko da nauyi ko da sassauci alama kana minhum kowa dai irin yanayin da halin da yake ya tafi a wannan yanayi din nan alhassan ibn abi alhassan albasar yace fil usr wal yusri in firu hifafan wasu qalan wai ma'ana ku tafi sadda kuke cikin talauci ko kuma kuna cikin wadata ma'ana dai duka wannan yana nufin ta kowane hali ainihin mutum ya samu kansa a wannan lokacin dole ne ya fita zuwa yakin a imamu suddi a tafsirin nasu da ce in firu hifafin wasu kalan ai ganiyan wa faqiran kana mawadaci ka je wannan yakin kana talaka ka je wa qawiyan wa ba'ifan kana mai karfi ka je yakin kana mai rauni ka je yakin to anan fa ja'ahu rajulun yawma idhin sai wani mutum ya zo inda shi a inda yake wata rana za mu annahu miqdad so da cewa mutumin shine miqdadu to shi dai wannan mutumin ko miqdadun ne ko waye wa kana aziman samina ya kasance mutum ne mai babban jiki ga kiba gashi kuma lokacin zai kun san mai kiba ya kowa jin zafi washe kai ne ya kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuka fasalahu ayi azana lahu sai ya roki annabi ya bashi dama ya zauna fa ba manzo Allah ya ke bashi dama wa nazalat yawma idhin sai wannan aya ta sauka wannan rana in firu khifafun wa siqala ku tafi kuna cikin nauyi cikin sassauci ko kuna cikin nauyi to wannan aya da ta sauka abin ya tsananta ma mutane sosai amma daga baya Allah ya shafe ta akan wata aya wadda za mu karanta a nan gaba cikin suratul tauba aya ta 99 ta zo ta shafe wannan ta ce wa'anda adda uzurra to sai a yi musu uzuri wa'anda ba su da uzuri su kuma su tafi a takaice dai Allah madaukin sarki a wannan yaki na tabuka ya ba da umarni mai tsanani umarni wanda aka kausan umarni na cewa lalle dole ne a tafi a je wannan yakin Allah cewa jahidu bi amwalikum wa anfusikum ku yi jihadi da dukiyoyinku da rayukanku fi sabilillahi domin daga addinin Allah sai Allah ce zalika khairul lakum wannan shine mafi alkhairi gare ku in kuntum ta'lamuna in kun kasance kuna sanin haza khairul lakum wannan shine alkhairi gare ku fi dunya a duniya wal akhirati lahira saboda mi wali annakum tukrimuna fi nafaqati qalilan fa yughnikum Allahu amalan aw maladukum fi fi dunya yana yiwa ku ciyar da dukiya yar kaɗan ne wajen tafiya wajen wannan yakin amma sai Allah ya gadar da ku dukiyoyin makiya waɗanda za ku rinjaya sai Allah madaukakin sarki ya ba ku ku ribanto wannan dukiyoyin ku zan kun dawo da dukiya mai yawa tare da abin da Allah madaukakin sarki ya tanada muku a lahira na gafara da karama da mutunta a cikin aljanna kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata yace wa takaffala Allahu lil mujahid fi sabilihi in tawaffahu an yudkhilahu aljanna aw yaruddahu ila manzilihi na'ilan ma nala min ajrin aw ganimatin wato Allah ya bada lamuni ya lamunce ma duk wanda ke jihadi domin daga addinin Allah in Allah ya kashe shi wajen yakin Allah zai shigar da shi aljanna ko kuma ya mai da shi gidansa alhali ya samu abin da ya samu wani lada da ganima kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa a suratul baqara aya ta 216 Allah na cewa kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum kutiba alaykumul qitalu wa huwa kurhun lakum wa asa an takrahu shay'a wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum وعسى أن وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون Na'am, wai dai don a ƙara nuna maka cewa zuwa jihadin shine mafi zama alkhairi. Ɗayan biyu ne ko a samu ganima da lada a dawo ko a mutu a samu shahada. Allah ya ce kutiba alaikumul qitalu an wajabta muku yaƙi wa huwa kurhun lakum shi yaƙin abin kyama ne a gare ku. Amma dai wa'asa ana fatar an takarhu shi ku kyamaci abu wa huwa khairul lakum alhali wannan abin shine mafi alkhairi gare ku. da yawa abin da baka so sai zama shine mafi zama alkhairi a gare ka wasa an tuhibbu shay'an akwai yiwuwar yanzu kuna son abu wa huwa sharru lakum alhali wannan abin sharri ne gare ku wallahu ya san Allah shine ya san hairi gare ku wa antum la ta'lamun ko ba ku sani ba a a cikin wannan akwai abin da al-Imam Ahmad ya riwayo hadisin Anas dan Malik radiyallahu anhu daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wato manzo Allah ce ma wani mutum aslimi ce ka musulunta kala ajid ne karihan wato gaskiya yanzu ko da ka same ni dai ina kyamar musuluncin annabi ce mai aslim wa in kunta karihan ka musulunta ko da kana kyamar musuluncin saboda musulun da yawa za ka kyamaci abu wannan abu ya zama alkhairi gare ka sai Allah ce lauka na aradan kariban لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون
Allah madaukin sarki ce laukana aradan qariban da wannan yakin da aka nema ku tafi wata ganima ce makusanciya wa safaran qasidan da wata tafiya takaitatta lattaba uka da sun bi ka walakin ba'udat alaihim shuqqatu sai dai wannan fagen wannan zango ya musu nisa amma kuma wasa ya halifu na billahi idan ka dawo za su yi ta rinƙe maka da Allah suna cewa lau yasta ana la harishna ma'akum ai da mun samu iko da mun hita tare da kullum mun mun yi mun samu hita abin ya gagara sai Allah ce yuhlikuna anfusahum suna halakar da kawunansu saboda rantsar da suke akan ƙarya wallahu ya'lamu innahum lakazibun Allah yana sani cewa lalle su makaryata ne don haka doron ƙirƙirin da suke yi cewa da ainihin abun kusa ne kuma ya zama akwai tafiya ba ta ba ta da nisa ko suna ganin yakin bai da wata wahala to da sun bi ka kawai abin da yasa ba su je ba saboda ƙasar sham inda can ne aka yakin tabuka yana da nisa sannan gashi lokacin zafi gashi lokacin da 'ya'yan itace suka nina gashi lokacin da inuwoyi suka zama cicicip don haka Allah ya gaya ma annabi wa'annan da basu tahi ba to idan ka dawo za su kan- za su muka rantsuwa da Allah su ce maka lawis ta da ana la kharajna ma'akum da mun samu dama da mun fita tare da ku ai law lam takun lana a'zarun bancin da muke da wasu uzurra la kharajna ma'akum da mun fita tare da ku to Allah ce kansu ne suke halakarwa Allah kuma yana sanin cewa lalle su makaryata ne sai Allah madaukin sarki ya ce a gaba عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين
Allah madaukin sarki ce afallahu anka Allah ya yafe maka kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lima azinta lahum don me ka ba su dama ai da ka kyale su duk wanda ya zo ka- ka ainihin ba shi dama ya zauna ka tsaya sai ka yi kwakwaran bincike hatta ya tabayyana laka allazina sadaku har wa'anda an masu gaskiya su bayyana gare ka wa ta'lamal kazibina ka san su wane ne makaryata saboda da yawa sukan zo suna ce ma annabi ko ne zo ce wallahi uzuri ka kaza garan ina neman a bani dama annabi ce je an maka an baka dama din to shi na Allah madaukakin sarki ya zargi annabi amma irin wani zargi wanda ba taba ganin iri ne ba domin sai da ce Allah ya yahe maka don me kai kaza kaga shikenan ai ya gabata ya yahe ta riga ta gabata a imamu qatada ya ce kamar yadda zuwa cikin sutur nur sun zo suna neman rangwame na cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba su dama su zauna to sai Allah ya saukar da wancan sura ta surtu nur fa idza sta'azanuka li ba'd sha'anihim fa azal liman shi'ta minhum a idan suka neme ka don su zauna saboda wasu daga cikin al'amuransu annabi shi kai wa wanda ka ga dama izini kaga me wannan ke karantar da mu shugaba idan ya ce aje a yi kaza to mutanen da suka zo suna neman izini a ba su uzuri ba sai sun je ba to shugaba yana dama shi wa wasu izini ya kiwa wasu izini ba dole na duk wanda ya nemi dama sai an ba shi dama ba to nan da ainihin sun nemi wannan aya kamar da mujahid ya ambata ta sauka ne ga wasu mutane waɗanda suka nemi izini ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai musu izini ya ba su dama suka zauna to sai wasu ka ce wa illam ya azallakum faqawdu kai ko ma bai muku izini ba ku yi zaman ku don haka Allah madaukin sarki yace annabi kar shi koma kowa ba kowa dama shi bari sai ya bayyana gare shi ya tantance su wane ne an masu gaskiya kuma su wane ne masu ƙarya to kaga daga nan sai Allah madaukin sarki ya ci gaba da ainihin zargin su waɗannan da suka ainihin neman a ba su izini din sai Allah ya faɗi irin yanayin su ce la yasta'dhinuka allazina لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين innama yasta'dhinuka allazina إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر نعم.
وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون
Allah ce la yasta'dhinuka allazina yu'minuna billahi wal yawmil akhir wayanda suka yi imani da Allah da ranar karshe su kan ba su neman ka izini ya zan su zauna ka tafi su ba su zo ba ma'ana an yi jahidu bi amwalin ba za su nemi izinin rashin yin jihadi dukiyoyin su wa an husain da kawunan su wallahu alamul muttaqin Allah shine masani ga masu tsoron sa yace inna ma yasta'dhinuka allazina la yu'minuna kawai masu neman izini gare ka zan ba su je yaƙi ba su ne waɗanda ba su yi imani da Allah ba wal yawmil akhir da ranar ƙarshe wartabat qulubuhum yamma zukatan sun yi tantama suna cikin shakka wa hum fi raibin yataraddadun su suna cikin imaucewa su suna kai komo wato a wannan wurin Allah madaukin sarki ya bayani cewa masu neman izini su ne waɗanda ainihin ba su da imani amma duk wanda ya yi imani da Allah ya yi imani da ranar ƙarshe wato ranar kiyama kenan to shi kan ba zai nemi izini ba na ya rasa zuwa yaƙi alhali manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hita kawai masu neman izinin su ne waɗanda ba su yi imani da Allah ba ko ba sa fatar samun lada a gidan lahira akan ayyukansu wanda ya koyo shi kul- zukatansu suna cikin shakka su musuluncin sun shiga ne amma ba su samu natsuwa ba don haka Allah ce wahum fi raibihim yataraddadun su suna kai komo a cikin ɗemarsu ma'ana su ɗauka ƙafa su jinkirtar da wata ai laysa lahum qadamun sabitatun ba su da wani dudduge wanda ya kahu fishi a cikin komi a wani lokaci su ga dai kaman kafircin ga bata ce wani lokaci su kan musulcin gaba daidai ba su dai suna nan ɗaimauci halakakku don haka la ilaha ula wa la ilaha ula ba su a cikin musulmi ba su a cikin kafirai don haka wanda Allah ya batar ba za ka samu mai shirya ba sai Allah ce walau aradul huruja ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا maza.
لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين Allah ce walau aradul khuruja tun farko da sai nufin za su fita tare da manzon Allah la addu lahu uddatan da sun wa wannan fita tattali ko wanda a tattali walakin sai dai kari Allahun bi asahum Allah ya kyamaci hitan nan tasu tare da kai wa sabbata don haka jinkirtar da su ya shiririce su wakila aka ce uqudu ma alqa'idina ku zauna tare da masu zama wato dama Allah madaukakin sarki bai son su fita din nan saboda ko da sun fita fitar su ba wani alkhairi na ba shi yasa aya ta gaba yace law kharaju fikum da sun fita a cikin ku wajen wannan yakin ma zadukum illa khabala da ba abinda za su ƙara muku in ba ɓarna ba wala awba'u hilalakum da su yi ɓarna a tsakin ku tsaka tsakin ku sun shiga su shiga nan su shiga nan su yi ɓarna yabagunakumul fitna suna neman muku fitina ta karuwa wajen yaƙi wa fikum sama'una lahum don me alhali a cikin ku akwai masu saurara musu idan suka yi magana akwai masu jin maganar su wallahu alimun bil zalimin Allah masani ne ga azzalumai don haka sai Allah madaukin sarki ya shiririce su ya hana su fita din nan saboda ko da sun fita matsorata ne barna kai za su kara muku sannan kuma za su yi gaugawan tafiya da annabimanci da yaɗa ƙiyayya da fitina a tsakaninku saboda me akwai masu musu da'a akwai masu saurara musu imam mujahid da zaid ibn aslam da ibn jarir tabari suka ce wa fikun sama'una lahu dinnan ai uyunun suna da yan leƙen asiri yasma'una lahum al-khabara wanda ke sauraro musu labarai wa yanquluna ha ilayhin su kiratar da wannan labarin zuwa gare su su zo su gaya musu ai ga abin da aka yi an ce kaza an yi kaza to don haka Allah madaukin sarki dai ga wannan fitar tasu ba ta da wani amfani don haka ya shiri ce ta jinkirtar da su ya zama su ta ba Allah ce laqad tagun fitar لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون
Allah ce laqad tagun fitnata min qablu ai tun kafin wannan yaki da tabuka sun yi ta nema muku fitina wa qallabu lakal umura suka kita jijjiwa al'amura gare ka mana duk tunanin sun yawo sun aiwatar da tunanin su sun yawata da rayuwarsu a wajen ya za su kulla maka makirci ya za su kulla masa banka makirci ya za su su shafi wannan addini ya za a yi su bice shi lokaci mai tsawo tunanin da suke kawai ya za a yi su kai ga zai an kai ƙarshe wannan musulunci to suna kan hakuma hatta ja alhaqu har gaskiya ta zo wa zahara amrullah umurnin Allah ya bayyana wa hum karihuna suna masu kyamar wannan su ba da son su ba inda da son su ne da addinin ba zai samu ɗaukaka ba da addinin bai zai kai inda ya kai ba su ko shi tunanin su ya za su yi dai su ga cewa addini an kai ƙarshen sa sai Allah ya ci a gaba ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين Allah ya ce wa minhum daga cikin su munafukan man yaqulu akwai wanda ke cewa izalli ka bani dama in zauna gida wala taftinni karka fitini ni ka ce sai na fita tare da kai saboda shi yana ganin idan ya fita din nan to akwai fitina saboda shi wai idan ya zo matan da na ruma ba zai yi hankuri ba don haka annabi ba shi dama ya zauna gida ka hije can shi ta lalata da su kaji abin da ya gaya wa annabi e zalli wala taftinni sai la ce ala ku saurara fil fitinati saqatu masu neman ya musu izinin ka a fitina to sun fada cikin fitina saboda wagga magana da suka faɗi ita ma fitina ce wato akwai hadisin da asim ibn amri dan katada ya ambata qalu suka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce za ta yi wata rana wa huwa fi jihazihi yana cikin shiryawa ta yakin tabuka ya ce ma wani mutum da ake kira jaddu ibn qais dan uwan bani salama hallaka ya jaddu al'amu fi jiladi bani al-asfar yace to kai jaddu ga shekara ko kana samun dama ka je ka gwabza da banal asur wato rumawa ka nuna jarumtaka a can sai ce manzon Allah auta azana ne ko dai ka ban dama in yi zama na wadatar fitinni kar ka fitine ni ya ce fa wallahi ina rantsuwa da Allah laqad arafa qaumi ma rajulun ashaddu ajaban bin nisa'i minni yace mutane na sun san wallahi ba wani namiji wanda fi ni ganin shawon mata wa inni inni ina akhsha ina jin tsoron in ra'aitu nisa'a bani al-asfar in ni ga matan rumawa din nan la asbiru anhunna ba zan yi hankuri game da barin su ba don haka yana faɗi wannan magana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kawo da kai yace kada azintu laka na yi maka izini don haka malamai suka ce wannan aya ta sauka ne ga shi jaddu aljaddu ibn qais sai dai ko da ta sauka gare shi to ta zama gamammiya ga duk wasu masu hali irin nashi don haka dai Allah madaukakin sarki yake alafil fitina ta sakadu kai cikin fitina suka fadawa sannan Allah ce wa inna jahannama lalle wutar jahannama la muhidatun bil kafirina wallahi zagaye take ga kafirai la mahida lahum anha ba wurin kaucewa su daga gare ta wala mahisa ba wata mabauda wala mahara ba inda za su je su gudanar wannan wuta da jahannama Allah ya karu daga ita wa in tusibka hasanatu إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون kullum yusibana قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون
Allah ce in tusibika hasanatun idan wani kyakkyawan abu ya same ka ka samu nasara ka samu ganima kai ci nasara akan makiya to ta soma abin zai ba- bakanta musu ne don ba haka suka so ba wa in tusibika musibatu idan musiba ta same ka wannan yakin aka samu matsala ba a samu nasara ba ya na sai su ce kwadi akhadna amrana ce kai mu kan mun koro sai su kama labari wani kaga dubara ka tamu mata yi kaga shawara ga mun kai mun ka ce kan mu ta yi to kaga ga yadda ta faru kaga mu kada a hazna amrana ai shawara ga tamu ta yi wa ta wallo sai kaga sun juya wa hum farihuna suna farin cikin cewa an je an samu matsala su ba da su ba to Allah ce kul ka gaya musu lan yusibana illa ma kataballahu lana ba abin da ke samu mu sai abin da Allah ya rubuta muna huwa maulana shine majibincin al'amarin mu wa ala Allahi falyatawakkalul mu'minun don haka mu'minai su dogara ga Allah ma'ana mu'minai ga Allah kawai za su dogara kan su dogara ga kowa wannan Allah madaukin sarki ya ba mu labarin halin su munafukai a duk lokacin da aka je wurin yaƙi idan har ba su zo ba aka samu nasara aka samu ganima sai su rinka damuwa suna bakin ciki idan kuma har yanzu aka samu matsala ba a samu nasara akan wannan yakin ba sai su kama cewa to ai so ga shawar su ta yi domin yanzu ga su an tai wanda sun ka tai an kashe wane an kashe wane an raunata wane amma mu ga mu gida lafiyar mu lau Allah ce kul hal tarabbasuna
قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين na'am ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون
in ka ce musu hal tarabbasuna bina ba abun da kuke daku gare mu ba abun da kuke jira ya faru gare mu illa ihdal husnayni sai ɗayan kyawawan abubuwa guda biyu ko dai mu samu shahada ko mu samu nasara ɗayan biyu ne dai duk abun da kuka nuhi dai mu dai ɗayan biyu ne ko nasara ko shahada kuma duk abu masu kyau ne amma mu wa nahnu tarabbasu bikum mu muna dako gare ku muna jiran an yusibakum Allahu bi azabin Allah ya sama ya tabe ku da wata azaba min indihi ta daga gonsa aw bi aidina ko kuma azaba ta shahe ku ta hannayenmu ainan tazurbikum haza muna jira gare ku wannan ko dai Allah ya zartar da ku azaba ta daga gare shi ko kuma azaba ta daga hannayenmu ya zama mu ne sanadin azabar gare ku ya zama mun kama wasu mun kashe wasu don haka fatarabbasu ku jira inna ma'akum mutarabbisuna mu muna nan muna jira tare da ku Allah ce kul قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين
Allah ce kul ka ce musu anfiqu ku ciyar da dukiyarku dau an bisa ga biyayya au karan ko bisa ga tilastawa ay mahama anfaqtum min nafaqatin duk yadda kuka ciyar da kowace irin ciyarwa kuna masu da'a ko kuna wanda anka tilasta lan yutaqabbala lan yutaqabbala minkum ba a karban muku duk abin da kuka yi innakum kuntum qauman fasiqin lalle ko kun kasance mutane fasikai don haka Allah bai karba sai cewa maman ahu an yin tuqbala minhum وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أن أنهم كفروا بالله إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون na'am Allah madaukin sarki wace wa ma ahun babu abin da ya hana su an tuqbala minhum nafaqatuhum a karba musu ciyarwar da suke yi na dukiyar da suke kashewa a karbi wannan aikin a ba su lada illa annahum kafaru billahi wa bi rasuli kawai su sun kafirce ma Allah da manzonsa duk abin da suke yi da baki ne kawai suke faɗar musuluncin wala ya tuna salata ba su zuwa aikata sallah illa wahum kusala kwace suna cikin kasala duk sadda kaggan surin sallah to suna zuwa ne ba su da ingantaccen manuha ba su da himma wajen aiki kawai dai za su je da mataccen jiki don ka a ce ba su yi wala yunfiquna nafaqatan ba su ciyar da wata dukiya da za su ciyar a wajen daga addinin Allah illa wahum karihu illa wahum karihun wace suna kyama wai ma'ana dole ne kawai suke duk abin da suka yi na abin da shafi addini dole ne kawai suke yi irin wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba labari cewa annallaha la yamallu hatta la tamallu Allah bai gajiya da rubuta muku ladan sai kun gaji da yin aikin kwarai wa annahu tayyibun la yaqbalu illa tayyiban kuma shi Allah mai tsalki ne bai karba sai abin da da tsalki don haka duk da ka tara dukiya mara tsalki ka je kai aiki alkhairi to Allah baya karba wannan tun da ba ta tsalki don haka ba a karba aikin duk wanda yake na ciyar da dukiya ko wani aiki saboda mi sai kawai masu takawa masu tsoron Allah su ne kawai Allah ke karba aikin su
فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون
Allah ce fala tujibaka amwaluhum kada dukiyar su ta baka shawa wala auladun haka nan kada yawan ƴaƴan su ya baka shawa burge ka ja ai ga sunan sun ki yin wanda aka so amma ga su da dukiya ga su da ƴaƴa to kowanne ya baka shawa innama yuridu Allahu li yu'azzibahum biha Allah yana nufin ya azabtar da su biha da wannan ƴaƴan da dukiyar fil hayatid duniya a cikin rayuwar duniya wata haka an kusa ya zama rayukan sun tafi wahun kafirun suna kafirai don haka duk abin da kaga makiya addinin musulunci sun tara na yawan dukiya da ya'ya kada wannan abin ya burge ka kar ka ga shawar wannan abin ta lala ne Allah ya musu kuma ya ba su wannan ne domin ya zama sanadiyan ƙarin halaka a gare su kamar yadda Allah madaukin sarki ya faɗa a suratul Taha aya ta 131 wala tamuddanna aynaka ila ma matta'na bihi azwajan minhum فلا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه na'am ورزق ربك خير وأبقى Allah madaukin sarki cewa annabinsa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wala tamuddanna aynayka karka mika idanuwanka ila ma matta'ana bihi zuwa ga abin da muka jiyar dadi da shi azwajan nau'uka minhum daga cikin su wato wa'in abin da muka jiyar da su dadi zaharatul hayata duniya kawace kawai ta duniya mun ba su wannan arzikin linaftinahum fihi domin mu jarrabe su a cikin wannan arzikin Allah ce wa rizqu rabbika khairun wa abqa arzikin ubangijinka shine mafi alkhairi kuma shine mafi wanzuwa to haka ma a suratul mu'minuna akwai irin wannan inda Allah madaukakin sarki yake cewa wato aya ta 55 zuwa ta 56 a ayahsabuna annama nuhidduhum bihi min malin wa banina أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين nusari lahum نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون Allah ya ce a ya hasabu na shin suna tsammani Allah ma numin bi abin gada muka kare su da shi min malin da dukiya bari da 'ya'ya? shin suna ganin nusari lahum fil khairati muna gaugauta musu ne ga cikin ayyukan abubuwan alkhairi Allah ce bal ba haka lamarin yake ba la yash'uruna ba su sani ba ta lalace ake musu shi yasa wannan aya ta- Allah ce innama yuridu Allahu liyu'azzibahum biha Allah yana nufi ne azabtar da su da wannan dukiya a cikin wannan raya ta duniya Hassan al-Basri ce wani irin azaba ake wa da wannan dukiya a cikin raya duniya ce shine bi zakatiha a ce su bayar da zakka wannafaqati min hafi sabilillah da kuma ce su ɗibi wani wasu ciyar domin Allah sai su ga wannan abin ya zama musu matsala imamu qatada yana cewa haza min al-muqaddam al-mu'akhkhar taqdiruhu wato abinda ake nufa la tu'jibuka amwaluhum wala auladuhum fil hayati dunya kada dukiyarsu haka nan ƴaƴansu su baka sha a cikin rayuwar duniya innama yuridu Allahu liyu'azzibahum biha fil akhirah Allah yana nufin ya azabtar da su ne da wan- sanadiyar wannan dukiya a lahira Ibn Jarir Tabari ya zabi qaulul Hasan kuma shine alqaulul qawiyul Hasan shine magana mai karfi mai kyau dai Allah madaukakin sarki yana son ainihin ya azabtar da su ne ta hanyar umarta su da su bada zakka ta hanyar umartar su da cewa su ciyar da wannan dukiya cikin daga addinin Allah su ga duka wannan abin ya zai musu matsala to a ƙarshe dai Allah ce wata haka an fusuhum ko da rayukansu za su fita wa hum kafirun suna kafirai wa yuridu an yumita wa yumana Allah yana so ya kashe su ina yumitu lokacin da zai kashe su alkur suna kan kafirci li yakuna zalika an kalahum ashaddu azabihim domin wannan zan shine mafi tsarni ga azabtar da su muna roƙon Allah madaukakin sarki ya kare mu to wannan kuma yana daga cikin babin abin da ake kira al-istidraju yin talala lahu ga yusufi ma fi ya cika abin da suke ciki sai Allah ce wa yahliku na billahi ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون law yajiduna malja'an لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون na'am Allah madaukakin sarki ya ce wa yahlifuna billahi suna rantsuwa da Allah innahum laman laminkum suna cewa wallahi ai mu muna nan cikin ku rantsuwa da suke karfafawa Allah ya ce wa ma hum minkum alhali ba su cikin ku ga ainihin hakikanin al'amari ba su tare da ku walakin nan sai dai su qaumun mutane na yafraqun masu bakin tsoro tsoron nan shi ya dora su akan rantsuwa da Allah cewa suna tare da ku Allah ce lauyi duna malja'an da sun samu wata mafaka aw magaratin ko da sun samu wasu koganni a cikin duwatsu aw muddakalan ko da sun samu wani wata mashiga a cikin kwaroron ƙasa lawan lauda sun juya ilaihi zuwa ga wannan wurin wahum ya jama'un alhali suna gaugawa a wajen tafiya zuba ku saboda duka wannan zaman da suke da ku suna yi ne don dole ba don suna son ku ba suna gurin annahu la yakhalitunukum ina ma dai a ce ba su tare da ku walakin lil lalurati wa ahkam saboda wannan lura kawai suka hankura ya zama tare da ku wali hadha la yazaluna fi hammi wa huzn wa gammin don haka kullum suna cikin damuwa suna cikin takaici suna cikin bakin ciki li'anna al-islamu alau la yazalu fi izzin wa nasrin wa rif'a domin musulunci bai gushewa da masu musuluncin yana cikin girma da nasara da ɗaukaka to wannan kuma ya sa duk sadda mu- musulmai suka yi farin ciki to su damuwa za su bakin cikin za su yi don haka suna fatar ma ina ma da ce ba su ko cikin musulmin gaba ɗaya shi yasa Allah ya ce da sun samu wata mafaka ko wasu kogani ko wata mashiga da sun juya da gaugawa sun bar inda hoke sai Allah ya ce wa minhum ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون walau annahum radu ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا وإلى الله راغبون
Allah ce wa minhum daga cikin su man yalmizuka akwai wanda ke aibanta ka fi sadaqati game da rabon sadakoki idan aka samu sadaka za a raba to nan wani zai amfani da wannan dama ya rinka aibanta annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa in uqu min harabu idan an ba su wani abu daga cikin wannan sadaka to shikenan sai su yadda su ce ai na kwarai na wa in lam yuqu minha idan ko ba ba su daga cire ta ba izahu yaskatun sai kaga suna fushi ko wannan shine halin mafi yawan mutane a duk lokacin da abin rabo ya samu to duk yadda ake ganin adalcinka duk yadda ake ganin kirkinka sai ga wani sun ka samu suna ta washa su cika ai wani gaskiya ana kwatantawa ai kaza amma su kuma inda bawa sai kaga suna fushi yace walau annahum radu ma atahumullahu da sun yarda da abin da Allah ya ba su wa rasuluhu da manzonsa wa qalu suka ce hasbunallahu ai mu Allah ya ishe mu sayutina Allah min fadli Allah zai ba mu daga falalarsa wa rasuluhu da manzonsa inna ila rabbina ragibuna su ce lalle mu masu kwaɗayi ne zuwa ga ubangijinmu wato Allah madaukin sarki yana ba da labarin cewa su fa munafukan akwai wanda yake suna aibanta annabi wajen rabon sadaka don haka a lokacin da wajen rabo suka samu sai su ga sun yadda idan aka raba ɗin ba su samu ba to sai ka ga suna hushi ya ake su ba su samu ba ma'ana wai ai ba a son su ko kuma ai ƙiyayya ta ko kaza ne sai ka ga dai duk sun nuna damuwarsu da rashin gamsuwa da abun da aka yi to shine Allah madaukin sarki da ƙarshe ce da sun yarda da abun da Allah da manzo suka ba su kuma suka yi wannan magana suka ce hasbunallahu sayyutin Allah min fadli wa rasulihi inna ila rabb ila Allah ragibun da sun faɗi wannan to da abin ya zama alkhairi gare su da kuma ya zama kyakkyawan sakamako gare su wai ma'ana duk sadda haka ganin ainihin kila an raba baka samu ba to kawai abin da ya kamata ana koya maka ladabi ne sai ka ce hasbunallahu wa ni'mal wakil wannan shikenan kuma Allah zai gamsar da kai kuma zai baka abun da an mafifici daga wannan abun da kake tsammanin ka samu wanda ka ganin ka rasa sai Allah ce innamas sadaqatu
إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم to wannan aya ta sauka ne tana bayanin shi idan an ka fitar da zakka suwa ake ba zakka kamar yadda ya faru wani ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da ya bashi nasa kaso na zakka ma'ana wani mutum ne ya zo inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shi ma a bashi nashi rabo ya ji an kawo ma annabi zakka an tattara zakka yana rabawa don haka ya zo shi ya ce shi ma a bashi to bayan ya ce ba sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa inna Allah lam yarda bi hukmi nabiyyin wala ghairihi fi sadaqati Allah bai yarda da hukuncin wani annabi ba ko wani wanda ba annabi ba cikin abin da ya shafi zakka Allah shi da kansa ya yi hukunci ga waɗanda ya ce ga waɗanda ake ba zakka don haka duk wani wanda ka ba wanda baya cikin su to ba zakka ka wata yi ba don haka annabi ce wa in kunta min tilkal ajaza e a dai tuka in kana cikin wayannan bangaren o'a guda takwas zan baka wayannan su ne wanda ayan ta kunsa gaba daya malamai sai sabani suka ce to tunda Allah ce inna masadaqatu ya ambaci wannan guda takwas shin dole ne idan za ka raba zakar duk sai ka bi su duk jinsin takwas sai ka ba kowa da kowa ko ka in ka ɗauki ɓangare ɗaya ka ba ya isa daga cikin malamai akwai masu ganin cewa lalle sai ka ba kowa sai ka ba fukara ka ba masakinu ka ba amilina ka ba mu'allafa ta qulubin ka ba arriqabu ka ba algarimina ka ba zuwa fi sabilillah ka ba ibnu sabili sanin zakatai daga cikin masu wannan fahimta akwai imamu shafi'i wasu malamai suna ganin a'a kawai dai idan ka samu koda bangare guda daga cikin wannan bangarorin guda takwas kan ba zakakka ta yi Kuma wannan magana ita ce kila in ka samu alfukara kawai kabba ko kabba almasakinu kawai ko kabba al'amilina kawai ko mu'allafata qulubun kawai ko arriqabu kawai ko garimina ko fi sabilillahi duk dai wanda ka dauka guda daga cikin bangarorin guda takwas kabba to suna ganin zakat ta yi kuma wannan ita ce magana Imam Maliki da jama'a masu yawa daga cikin as-salaf wal halaf daga cikin su akwai Umar akwai Huzaifa akwai Ibn al-Abbas akwai Abul Aliya akwai Sa'id ibn Jubair akwai Maimun ibn Mihran duka suna ganin su in kabba bangare guda zakat ta yi to ga bangarorin kamar da Allah ya ambace su yace innamas sadaqatu kawai ita dai zakka idan an kawo ta za a raba za a ba da ta lil fuqara ga talakawa wal masaki da miskinai inda malamai ke kai komo wajen bambanta al fuqara'u da al masakin idan an ce al fuqara'u shine jam'i na faqir idan an ce al masakin shi kuma jam'i na miskin shin cikin su wane ne mafi tsananin bukata wasu malamai suna ganin alfukara su ne mafi tsananin bukata domin daga alfakara ne abinda alfakar shi ne ƙashin bayan dabba lokacin da ta rame ya koɗe kana ganin 'yan ƙasar babu ɗaukar nama gare su to shi ake kira fakar don haka suna ganin alfakiru shi ne wanda bai da komai almiskin shi kuwa shi ne wanda ke yana da ɗan abu amma ɗan abun da an gare bai isa ta yi ko da ko dukiyar da gare ta kai yana fitar da zakka amma dai da zai biran mata da ci to kafin a kai wasu yan watanni ya ce abin ba ta isa ta yi to shine miskin wasu ka zo da aka saka suka ce a miskin shine wanda bai da komai kwata kwata alfaqir shine wanda yake na da abu amma abin da an gare bai isa ta har zuwa shekara ko da kana ganin yana dukiyar da yawa idan aka dubi lalurorinsa da ɗawainiyar da yake ɗauke da ita dukiyar ba ta kai mai shekara idan dukufa kanta kawai to yana cikin wanda ake baiwa zakka to Allah ce inna masadaqatul ana bashi ta ga fakirai da miskinai wal amilina alaiha ana bayar da zakka ga masu yin aiki a kanta su wane ne amilina alaiha su ne masu tattara ta da masu raba ta wanda aka ce su je su tattara zakkar aka je su raba zakkar to su ma ana ba su wani abu daga cikin zakkar ko da ko mawadata ne shi al'amil ba wai sai in bai da ba ba sai in bai da ba in dai har shi ke kokari ya aiki la'alla ta wajen ba da fatawa la'alla shi zai tafi a anso la'alla shi zai raba to in dai yana da wata rawa da taka game da raba za- wannan zakadin ana ba shi shi yasa da daga cikin mu zaka sa kurkure wani sai ya zo ya isko liman Allah ga harta liman mai azzaka kaza ila ma wani zai zuwa da abin ma liman shi mai bayani ko tafilla da ake raba zakar wai tun da yana ga liman na da hali sai ka kakkabe ya tashi bar liman haka nan to wannan shirya bata da wannan ba ko da liman yana da hali ko kuma ko da mallan yana da hali tunda da har ka zo ka bata mai lokaci kai yi fatawa gare ya tsaya maka bayanin ga da ake raba zakat to shi ma haƙƙinsa ya shiga cikin wannan zakat don ya zama amiru ya zama mai aiki dukkan abin da haka gani ya mallaka don haka masu irin wannan dabi'a sai ya kokari a gyara yace wal mu'allafati qulubuhum da wayanda ake yi lallashin zukatansu mutane na sun musulunta amma musuluncin bai kai ƙarfi ba ko suna iya komawa inda sun ka fito to ana ɗiba ba su zakat domin lallashin su ko kuma a'a ba ma musulman bane amma dai suna tare da ku suna mamala ku ana lallashin su domin a ga cewa sun shigo musulunci to an ga alama ba su zakai na sa su shigo musulunci to su ma sai a ba su ne mu'allafa ta qulubihim wa fir riqabi haka nan ana bashe ta ga fansa wuyoyi kila akwai wasu bayi wayanda masu gidajensu sun ce su kawo kaza su zama yaya to amma ba su da abin da suke ba su su zama yaya din to idan aka tara zakka akan ɗauki daga cikin zakka a ba masu gidajensu domin su zama fansa su ma su zama yaya kamar kowa wal garimina haka nan ana ba da zakka ga wanda ake bi bashi mutum na ci bashi na lalura ba bashi na ganganci ba bashi na lalura yanzu misali bashi na ganganci mutum yana da mata sai ta bashi ya ƙara aure kaga wannan ganganci na yi to kana da mata har da ya ka taka ci bashi kai aure kuma ai kaga ganganci na kai ba irin wannan bashin ba bashi da na lalura wanda ke dole ta kama ka ka ci bashin ka kasa abin biya ila an kai shi an yanke mai hukuncin shekara kaza gidan yari to sai a dibi zakka a biya bashin domin a kwanso shi daga gidan yari su ne garimi na wa fi sabilillahi ana bayar da zakka din nan ga hanyar Allah menene sabilillahi malamai sun ce jihadi ana son a je yaki to zakkar da aka tara ana ɗibarta a sai makamai ana ɗibarta a sai abun hawa ana ɗibarta a baiwa mayaƙa guzurin da za su je wajen yakin da shi wabin sabil sannan ana bayar da zakan ga wanda an matafi mutum na matafi ya bar gidaje wani wuri akan wata lalura guzurinsa ya kare bai da abun da zai ci da ya dawo gidansa to shi ma ana diba zakka a bashi Allah ci duka wannan farilatu min Allah farilla ce daga Allah wallahu alimun hakim Allah masani ne mai hikima ya san hikimar da ke cikin keɓance wa'annan ainihin dangogi a wajen cewa su ne za a ba zakka sai Allah ci a gaba
ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم na'am su munafukan allazina yuzuna nabiyya akwai wayanda ke cutar da annabi wa yaquluna huwa uzunun suna cewa kai ai annabi shi saurari yake yi duk abin da kai da ka zo kai mai bayani sauraren kai kai kuma yadda kai da maganar ka Allah ce qul ka ce nai kuma shi rahama ne ga wanda sun kai imani daga cikin ku amma sai su kam wayannan da ke cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ce lahum azabun alimun suna da azaba mai radi na
يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين alam ya'lamu ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم na'am Allah madaukin sarki yace ya halifuna billahi lakum su munafukai suna rankewa da Allah gare ku liyurdukum don su yardar da ku kamar yadda aka ambata akwai wani mutum daga cikin munafukai ya zo ce wallahi inna haula ila khiyaruna wa ashrafuna wa inna wallahi su ne zaɓaɓɓunmu su ne manyanmu wa in kana ma ya muhammadu haƙƙan idan har abin da muhammadu ya faɗa gaskiya ne lahum sharru min alhamir to sun hijja kai zama sharri to sai wani mutum daga cikin musulmi ya ji wannan magana ya ce wallahi inna ma ya muhammadu la haqqun abinda muhammadu ke faɗi gaskiya ne wala anta asharu min alhimari to kai ka fi zama jaki sharri to sai wannan mutumin ya ɗauki wannan magana ya kai ta inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai annabi aika a kira masa wannan mutum mutumin da ya zo annabi ce ma hamar ka Allah zai kulta bisa ka faɗi wannan magana da ka faɗi wajen ala yalta in wa yalu billahi ya shiga na la'anta kansa yana rantsuwa da Allah ma ƙala bai faɗi ba wato yanzu an zo wajen manzo Allah ya ta rantsuwa da Allah shi wallahi bai ci haka nan ba shi kuma ga mutum musulmin da ya kai ga magana ga manzon Allah sai gashi ya ce Allahumma saddiqi sadiqa wa kazzibil kaziba ya Allah ka gaskata mai gaskiya ka ƙaryata makareci to sai Allah ya saukar da wannan ayatin suna rantsuwa da Allah liwul duhu domin su yardar da ku Wal- wallahu wa rasuluhu ahqqu an yurduhu amma sani Allah da manzonsa su ne suka cancanta su yardar da su in kanu mu'mini ne in sun kasance mu'minai mana in dai har mu'minai ne na gaskiya su yi abin da Allah da manzo za su yarda da shi ya fi a ce su yi abin da ku za ku yarda da shi ko da Allah bai yarda da shi ba sai Allah ce alam ya alamu ashe ba su sani ba annahu ya lamarin yake man yuhadidillah wa rasulahu duk wanda ya kiyaya da Allah da manzonsa fa anna lahu nar jahannama lalle wutar jahannama ta tabbata a gare shi khalidan fiha shina mai dawama a cikin ta har abada idan ya shiga bai hita ma'ana har abada idan ya riga ya shiga wannan wutan ba zai hita ba sannan Allah ce zalikal khizyul azim wannan shiga wuta har abada shine walakanci mafi girma walakanci babba ay huwa zullul azim shine kaskanci babba washaqaul kabir da ta da tafiya wanda a babba ina ganin lokaci da ya karfe insha Allah ne ya kamata mu tsaya fatar abin da muka faɗa daidai Allah ya ba ladan daidai kurakurai Allah ya shahi muna wannan haɗuwar tamu Allah ya mata albarka ya sa ta zan sanin jira ga baki ɗaya matsalolin da muke fama da su a wannan ƙasa Allah ka yaye muna subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa